محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دهر قلوبنا بحب هذه الجوهرة الفردية وأفاض على سائرنا من الود لهذه المعاني العلمية وأهل أقولنا للتأمل فاقتدينا بتلك الأفعال الألية وأيدنا بالعلوم المكنونة المكزونة الإلهية اللدنية وشرفنا على سائر الأمم السابقة القبلية وأنزل تشريفنا في محكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجا للناس نشكره تعالى على هذه العطية والصلاة والسلام على نبي هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية مظهر ذات العزة والعظمة والكبرياء والألوهية ومفتاح مجلاك الوجود من كنز الأماء بالمحبة الذاتية إنسان الكامل في المراتب الحقية والخلقية الذي جرى ليلة مولده الأجائب الأجيبية كالارتجاج الواقع في إيوان كسرى ذي البناءات القوية وقيد البهيرة المعروفة بناهية الفرس بدبرية وعجب من ذلك كله إذا دققت كمود النار الفارسية ألف عام لم تخمت لإبادتهم أو قدها الأمة الجاهلية وأصبحت الأصنام منكسة على رؤوسها لبدو الملة الهنيفية وعلى آله وأصحابه وأزواجه بكرة وعشية والتابعين وتابعيهم بإحسان ما استقامت الملة الهنيفية ورضي الله تبارك وتعالى عمن ختم الولاية المحمدية سيد الدائفة الصوفية الأحمدية التجانية مولانا أحمد بن محمد بن سالم قمر الهداية وعن خليفته وصاحب فائدته الأحمدية من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية والحماية وأعطاه القربانية والجامعية والقوسية والبرزخية شيخ الإسلام برهام يس صاحب الفيدة التجانية ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات الأكبرية وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المراتب العليه صلاة أنتزم بها في سلك أهل هذه المزية الفائزين بالدخول في هذه الدائرة الفضلية أما بعد لقد طلع الهلال هلال طه فيا بشرى وواها ثم واها أبجله أهنئه وهتم على الشعراء كذا أهباب طه ربيع فيه مولد من تسامى على الأكوان وهي به تباها فنور كون الأكوان منه فهو أصل لذا أمسى أباها لذا حق الهناء لبنت وهب متى حملت به نالت مناها متى حملت به رسل أتتها تبشرها وكم ملك أتاها كذا برهام نجل الهاج هذا يهنئها خصوصا لو رآها بمولده أرجي نيل فتح وأشرب ماء سر بل مياها بمولده أرجي كل خير أسير به لأقراني زكاها صلاة الله يتبعها سلام على آل وصحب بعد داها آه يوانا مسلمي maza da mata masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina gaishe ku kullum bi ismihi wa ainihi gaisuwa irin ta addinin musulunci ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh zadakumullahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya alhamdulillah yan uwa musulmi muna taya ku farin ciki da murna da jin daɗi da annashuwa da walwala saboda farin cikin zagayowar watan haihuwar hasken haske shugaban shugabanni ƙirjin ƙiraza annabi wanda yake balarabe ba ƙuraishe ba hashimin dangi makki madani abdahi tihami zamzami wanda yake rabbani muna taya ku murna da zagayowar watan farin ciki, watan murna, watan godiya, watan yabo, watan soyayya, watan karatun alkur'ani, watan yawan zikirori, watan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, watan taimakon marayu, watan taimakon gwagware, watan biyayya, watan soyayya, watan yafiya, watan haɗin kai. ‘yan uwa musulmi wannan wata ne da ake so duk abin da yake cikin zuciya na kulli da damuwa ya zama ya fita, domin wanda ya haɗa kan al'umma gaba ɗaya a cikin watan ya sauka, sallallahu Alaihi wa Alaihi sallama kuma kowa ya san irin ɗabi'unsa, baya girman kai, baya hasada, baya zalunci, baya mugunta, har ta kai ummul mu'minin sai da Aisha Allah ya ƙara mata yadda tana cewa, ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك تتشي tun da muke ba mu taɓa ganin wani mutum guda mafi kyawun ɗabi'a daga manzon Allah ba, sallallahu Alaihi wasallama, babu wani ɗaya daga cikin sahabbansa ko ɗaya daga cikin iyalan gidansa da zai gayyace shi ko ya kira shi wani al'amari nashi, ƙarami da babba, sai face ya ce masa labbai ka gani nan zuwa shi yasa Allah tabaraka wataala yake masa kirari wa innaka la ala khuluqin azim walam shi ibrahim yana cewa wa qad shahidallahu al-azim bi annahu azim li khairil khalqi kullukum muhazzabu yace hakika Allah tabaraka wataala madaukakin sarki ya ba da shaida cewa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi sallama yana da ɗabi'u masu girma abin tsarkakewa. Anas ibn Malik Allah ya ƙara mar yadda yana cewa a tatbi ummi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya rasulallah hadha khuwaydimuk fa khadamtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tis'a sinin fama qala li li shay'in qattu asata wala bi'sa ma sana'ata yace uwata ta kawo ni gaban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama tace da shi ya ma'aikin Allah, sallallahu Alaihi wasallam, ga ɗan ƙaramin hadimi nan na kawo maka, ya ce lokacin ina yaro, ya ce, amma na yi wa annabi sallallahu Alaihi wasallam hidima shekara tara, amma bai taɓa ce min a kan wani abu da na aikata kai canka ko kai can abin da ka aikata ba, ko kuma tur da abin da ka aikata, tun da nake shekara taran nan bai taɓa kyarata ba, sallallahu Alaihi wasallama saboda kyawun ɗabi'a, manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama mutum ne mai sassauci, mai tausayi, mai jin ƙai, mai rangwame, mai yawan haƙuri, mai juriya, mai kyauta, mai karamci, mai hankali, mai kunya mai taushin hali mai ƙanƙan da kai mai yawan kawar da kai da yafiya wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da na kusa da na nesa da mai ƙarfi da mai rauni da talaka da mai kuɗi da babba da yaro da ido ɗaya ke kallon su yana bambance su ne kawai wurin tsoron Allah wurin gaskiya da tsoron Allah amma baya bambance talaka da mai kuɗi saboda kuɗin mai kuɗi baya bambance babba da yaro saboda shekarun babba baya bambance mace da namiji saboda matsayin namiji hakanan baya bambance tsakanin wato ɗan gata da ɗan marasa gata a yana duba tsoron Allah ne da kuma gaskiyar da take tare da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tashi ya je ya gaida mara lafiya har gida yana raka gawa har kabarinta baya wulakanta kowa yana amsa gayyata bawa yana dinke takalminsa idan ya tsinke yana face rigarsa idan ta kece sallallahu alaihi wasallam yana tatsan nonon akuyarsa yana zama a ƙasa ba shimfiɗa kuma ya ci abinci a ƙasa idan almajiri ya bara ya ce shigo mu ci yana sa riga mai faci ya hau jaki ba siddi kuma ya goyo wani a bayansa kuma yana tafe yana gaida ƙananan yara suna wasan ƙasa yana salamu alaikum salamu alaikum sannunku sannunku ya iyayenku ku gaishe su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya rena kowa baya zagin kowa baya wulakanta kowa sallallahu alaihi wa sallam kowa yana da kima a wurinsa bai taba dukan wani ba bai taba zalunta wani ba har ta kai ummul mu'minina sai da Aishatu Siddiqiya Allah ya kara mata yadda tana cewa ma daraban nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama imratan qattu wala daraba khadiman qattu wala daraba bi yadihi shay'an qattu illa an yujahida fi sabilillahi azza wa jalla ولا نيل منه فانتقم لصاحبه إلا أن تنتهك محارمه فينتقم تشي من ذا الله صلى الله عليه وسلم بيتبا دوكا مچبا كوسو ديا saboda haka masu dukan mata sai su ji tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa dukan hadimin sa ba ko so daya saboda haka masu dukan hadiman su ko masu gadin su sai su ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa dukan wani abu ba ko da dabbar sa da hannunsa bai taɓa dukan wani abu sai dai idan an zo fagen daga wurin yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah mai girma da ɗaukaka, sannan ba a taɓa zaluntar annabi ba, ko a yi masa wani mugun abu, sannan a ce ya ɗauki mataki da kansa, manzo Allah bai taɓa yin wannan ba, sai dai idan an keta alfarmar Ubangiji to a nan ne fa yake ɗaukan mataki, sallallahu alaihi wa alihi sallama. Haka nan kuma ɓangaren kunya, manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya fi amaryar da aka kai ta ɗakin angonta cikin mayafin amarci tsananin kunya, har ta kai Abdullahi ɗan Abi Utba yana cewa, Na ji Abu Sa'idul Kudri Allah ya ƙara mar yadda yana cewa, Kana Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama a shadda haya'an min al'azra'i fi khidriha, wa kana iza kariha shay'an arafna fi wajihi. Ya ce, Manzan Allah sallallahu Alaihi ya kasance shi ne mafi tsananin kunya daga amaryar da aka kai ta ɗakin angonta cikin mayafin amarci tsananin kunya. Wato, Manzan Allah ya fi amarya kunya, idan yana ƙin abu baya iya faɗa. mu dai tun da mun san shi da mun kalli fuskarsa sai mu gane wannan abin annabi baya so to sai mu hana sai a bari in kuma yana so muna ganewa sallallahu alaihi wasallama sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyawun dabi'a da kyawun halinsa ta kai ga yana hana sahabbansa kawo masa mugun labari akan ƴan uwansu sahabbai manzo Allah bai so wani ya dauko wani mugun labari ya kawo masa har ma Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mar yadda yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce musu la yuballiguni ahadun minkum an ahadin min ashabi shay'a fa inni uhibbu an akhruja ilaykum wa ana salimus sadri kada ɗaya daga cikin ku ya rika ɗauko min mugun labari akan ɗan uwansa sahabi ya kawo min ba na so ni ina so in fita daga cikin ku in koma zuwa ga Allah zuciyata lafiyayya babu kulli babu kofe babu mugun nufi ga wani saboda ka bana su a bani labarin wani mummuna balle in kishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda ya taso bai taba yin zancen da ba haka ba bai taba warware alkawari ba mai biyayya ne mai adalci mai cika alkawari ba mai alfasha bane ba mai la'anta bane ba mai tsinuwa bane ba mai daga murya a kasuwa bane maulan mushe ibrahim Allah ya kara mar yadda yana cewa nashafa ikan fil birri wal adli wal wafa وما فيه مذموم وما فيه من دجي فما ظلم الهادي ولا ما ننافقا وما جاء بالفحشاء مدى الدهر سنددي من ظل صلى الله عليه وسلم يا تاسو يا زرت قوة بيد تارا بيد سعة بيد أبوكي بيد تمكا أورم بيايا الله بيد تارا بيد سعة بيد تمكا أورم عادلشي bai da tsara bai da sa'a bai da tamka a wurin cika alkawari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin zargi misqala zarratin a cikin sa babu wani abu na rashin gaskiya babu wani abu na wasa ko dan kankani a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah sallallahu alaihi sallama mai shiryar da halitta bai taba zalunta wani ɗaya ba bai taba faɗin yasashen zance ba bai taba aikata alfasha ba matukar zamani shugaba na shugaban kowa manzon Allah sallallahu alaihi sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci duniya da lahira dan shi amma abun mamaki yana kwana cikinsa ba komai kuma ya wayi gari ya tashi da azumi sai ai wata guda ba a kunna wutan dahuwa na girki a cikin gidansa ba ko ba wai dan babu ba a domin ilmantar da bayi domin ilmantar da al'umma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun sai ya cika cikinsa damdam kuma ya cika ji ya ci abinci mai kyau to da yanzu an shiga uku da malamai cewa za su yi ai al'ulama warasatul anbiya'i to manzo Allah bai haka ba ma a yanzu yaya to Allah ya gyara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna wa talakawa da gajiyayyu cewa ana tare shine hikimar duka amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fa karfin yunwa ta kalli gidan shi amma saboda me a gwada wa talakawa da gajiyayyu da almajirai da sauran bayin Allah waɗanda ba su da shi su gane ana tare shi yasa aka tsara rayuwar take tafiya a haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwanciya akan tabarma har idan ya tashi kaga ta yi masa zane a gadan bayansa wani lokaci yakan dauki dutse ma ya daura a cikinsa saboda yunwa da yawa sahabbansa sukan gane shi idan suka kalli fuskansa cewa akwai yunwa a cikinsa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin tsantsaini daga barin cin halal ba ko da halal din yayi dadi walam tulfihi fi galibil waqti yashba'u ba a taɓa samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mafi rinjayen lokaci ya cika cikinsa damdam ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai haƙuri ne ya yi haƙuri bisa maraici ya yi haƙuri a bisa talauci ya yi haƙuri bisa yunwa ya yi haƙuri bisa buƙatu na rayuwa ya yi haƙuri bisa wahala ya yi haƙuri a bisa hassada na mahassada ya yi haƙuri bisa dariyar maƙiya ya yi haƙuri bisa kora daga garinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hakuri bisa fitar da shi da aka yi daga gidansa mahaifarsa aka nesa tashi daga barin iyalansa da danginsa da ƴan uwansa ya yi hakuri a bisa jahilcin larabawa ya yi hakuri a bisa wautar ƴan ƙauye mazauna kwaruruwan makka ya yi hakuri a bisa makircin yahudawa ya yi hakuri a bisa ta'addancin turawa ya yi hakuri a bisa munafincin larabawa ya yi hakuri a bisa kwalliyan ƙawar duniya da dinaranta da azurfarta da gwalagwalanta ya yi haƙuri bai kalle su ba wani abu daga cikin kayan duniya bai taɓa kama zuciyar annabi ba misƙalin zarat ya yi haƙuri a bisa izaya baki ɗayanta saboda bin umarnin Allah tabaraka ta'ala da yake gaya masa fasbir kama sabar ulul azmi minar rusuli kai haƙuri kamar yadda ulul azmi daga manzanni suka yi haƙuri an jefe shi da dutse ya yi haƙuri an jefe shi da maganganu miyagu ya yi haƙuri an jefi matarsa katangaggiya da zina ya yi haƙuri, an karya masa haƙori a wurin yaƙi ya yi haƙuri, an ɗora masa mahaifar dabba ya yi haƙuri, kuma haƙurinsa sallallahu Alaihi wasallam haƙuri ne na wanda ya amince da taimakon Allah wanda zuciyarsa ta natsu zuwa alkawarin Allah tabaraka ta'ala. Haƙurin manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam haƙuri ne na wanda ya san cewa Allah yana tare da shi kuma zai taimake shi babu makawa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin hakuri ne hakuri irin na wanda ya san kyakkyawan ƙarshe nashi ne da wanda suka bi shi masoyansa masu ba shi gudunmuwa da kariya suka dinga rasuwa ɗaya bayan ɗaya yana hakuri baffansa ya rasu ya hakura matarsa Khadija ta rasu ya hakura ɗansa ya rasu ya hakura sannan aka ƙaryata shi a garinsa mahaifarsa waɗanda suka fi kowa saninsa ya hakura aka ce masa mawaƙi ne shi ya haƙura, aka ce boka ne shi ya haƙura, aka ce matsafi ne sihiri yake yi ya haƙura, aka ce mahaukaci ne ya haƙura, aka ce abin da yake faɗa ba daidai ba ne ƙage ne ya haƙura, aka sa shi a kurkuku prison da shi da danginsa ya haƙura duk sa'ad da maganganun makiya suka taru suka yi masa yawa abin ya dame shi sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce da shi fasbir alama ya kuluna kai haƙuri bisa abin da suke faɗa duk sa'ad da hali ya kai ya shiga kunci saboda abin da makiya suke aikata masa sai Allah ya ce masa wasbir wa ma sabarka illa billah kai hakuri ai hakurin da kake ba dan wani kake ba dan Allah kake yi wala tahzan alaihim kada kai bakin ciki a kansu wala takufi daikin mimma yamkurun kada ka shiga cikin kunci daga abin da suke shirya maka na makirci da kaidi da mitin da suke shiryawa a kanka ‘yan uwa musulmi don Allah in tambaye ku wai shin akwai makarantar da za a ji a koyi haƙuri da ta kai wannan makarantar ta Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama wai shin ‘yan uwa musulmi in tambaye ku akwai wani ɗaya wani mahaluki daga annabawa ko waliyai ko wani salihi ko wani malami wanda za a koyi haƙuri a wurinsa da ya kai wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine abin buga misali da shi a cikin fadin kirji da kuma tabbatar zuciya shine limamin masu hakuri shine jagoran masu godiya ga Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to saboda haka yan uwa saboda farin cikin zagayowar watan haihuwarsa sallallahu alaihi wasallama za mu tattauna da ku a cikin abin da ya shafi wato kyawun halitta irin wadda Allah tabaraka ta'ala ya masa sannan za mu tattauna da ku a cikin irin kyawun ɗabi'unsa da halayensa masu tsarki waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya yabe shi a kansu Allah ta'ala ya yabi annabawa da halaye kyawawa da haƙuri da juriya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah tabaraka ta'ala ya yabi ɗabi'unsa baki ɗaya ya ce masa wa innaka la ala khuluqin azim wato duk wata ɗabi'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ƙware manzo Allah ya tare ta saboda haka manzo Allah yana kan ɗabi'u waɗanda suke masu girma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama jarimi ne sadaukin sadaukai yadda ka san kurman dutse idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo fagen daga to baya girgiza baya razana baya raurawa baya tsoron barazana ko zara ido baya tsoron ihun maki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya tsoron narko baya tsoron kaifin takobi yana jan bataliyar sojoji shi da kansa yana kutsawa cikin ƙoran mutuwa da ruhinsa mai girma kai madalla da shugaba irin wannan madalla da jagoran da babu sadauki irinsa babu mai gaskiya irinsa babu kuma mai tausayi irinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ash-shuja'ul faridu was-sindidul wahidu الذي كملت فيه صفات الشجاعة وتمت فيه سجايا الإقدام وقوة البعث manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine sadauki kwaya ɗaya tun daga farkon duniya har alkiyama ta tashi babu tamkashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba kwaya ɗaya tilo wanda sifofin jarumtaka da sadaukanta suka samu kamala a cikin zatinsa ɗabi'u kyawawa na shugabanci da jagoranci da tsananin ƙarfi a fagen daga da rashin fargaba da tsoro suka cika cif-cif a cikin shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a fagen daga shi kake gani gaba-gaba baya tura jama'a sai baya shine a gaba-gaba sahabbai kuma suna biye da shi. Manzo Allah bai taba jin tsoron mutuwa ba. Idan ka ga sahabbansa ma za ka ɗauka mutuwa ce rayuwarsu. Tarahum ka annal mauta fihim hayatuhum wa aqadumuhum khairul wara bitabassumi إذا ما وديس قد همي ليس قائما مقامك شفر في الجيوش الأرمرني idan ka ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ce mutuwa a cikin su ita ce rayuwa amma abin sha'awa abin burgewa manzon Allah shine a gaba gaba yana gaba amma yana murmushi a fagen daga kuma idan tanderun yaƙi ta ɗau zafi to baka iya samun wani mahaluki a tsaye a inda annabi yake sallallahu alaihi wasallama inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake iya tsayuwa in an shiga fagen daga to babu wani jarumi mai iya tsayuwa dan lokacin da kura ta murtike karan takobi ya cika kunnuwa jini yana kwarara a ƙasa a lokacin annabi ke kutsawa cikin wannan kura sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu yake cewa mu duniya take kira jarumai amma idan yaƙi yayi yaƙi tanderin yaƙi ta dau zafi bala'i yayi bala'i masifa ta tashi sama ya ce to da annabi muke yin garkuwa shi muke sawa a gaba idan kura ta murtuke jarumi bai ganin gabansa to annabi shine garkuwanmu shi ko kutsawa yake a hankalinsa kwance manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba guduwa ba ko so a fagen daga bai taba juya baya ba ko da taku daya a fagen daga hakika mutane sun gudu ranar yakin Hunainu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan tsaye kyam da sahabbansa mutum shida domin Allah tabaraka taala ya saukar masa da faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka wa harrijil mu'minina faqatil fi sabilillah kai yaki cikin daukaka addinin Allah la tukallafu karka dora kowa illa nafsaka sai kai kanka wa harrijil mu'minina amma ka kwadaitar da mu'minai wato irin falalar da za su samu na shahada kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama garkuwa a harbo kibiya ya tare da kirji a kawo sara ya tare da kirji a yau jifa ya tare da kirji sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma abun mamaki ana yaƙi yana murmushi hankalinsa kwance zuciyarsa a natse ana yaƙin hunaini sahabbansa sun ja da baya manzo Allah yana kutsa yana anan nabiyyu la kazib an ibn abdul muttalib anan nabiyyu la kazib an ibn abdul muttalib anan nabiyyu la kazib an ibn abdul muttalib ni annabi ne babu ƙarya ni ne dan abdul muttalib shine shehu yake cewa wa yawma hunainin farraqa al jaysha wahdahu an annabi qala al mustafa wa huwa mughdibu sallallahu alaihi wasallama tafin hannunsa girgije ne na alkhairi yatsinsa kuwa ruwan saman baiwa ne kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ruwan sama saurin saukar da alkhairi da gaggawa manzo Allah bai san abin da ake cewa babu ba sai dai a cikin tahiya ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كان الله نعم manzo Allah bai taɓa cewa babu ba sai dai a cikin tahiya in ba dan tahiya ba to da babinsa da akwai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mai yin kyautar yanke talauci bai taɓa yin kyauta yayi gori ba bai taɓa yin kyauta yayi nadama ba bai taɓa yin kyauta ransa ya ɓaci ba idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka shigo wurinsa kai maula ya baka kyauta idan wani ya faɗo ɗakin ya gan ku za a ɗauka kai ka bashi saboda za a ga ya fi ka farin ciki da murna da sakin fuska da walwala da jin daɗi sallallahu alaihi wasallama ya taɓa yin kyautar manya-manyan raƙuma jajaye a tsakanin manyan duwatsu guda biyu ya ba mutum guda ya taɓa ba sarkin maka raƙumi ɗari ya ba safwan raƙumi ɗari ya ƙara mai ɗari ya ƙara mai ɗari fada aba sufiyana mi'ata naqatin وصفوان حتى سار ممن تقربوا ومالك والعباس أقرأ منهم وعلقمة النيل أداء فقربوا فكل له مال ابن حرب وإنما يغيرني من هزه ذا المحبب من ذا الله صلى الله عليه وسلم سبور tsananin kyauta wata rana ya sa babbar riga mai tsada kwarai da gaske ya fito wani balarban ƙauye ya ganshi sai ya ce masa ya rasulullahi rigan nan ta burge ni sai manzo Allah ya ce kana so ne ya ce kwarai sai ya koma gida ya tube ya kawo ya dukunkuna rigar ya ninke ta ya ba wannan balarban ƙauye ya sa a yi masa wata ba ƙare ɗinkinta ba manzo Allah ya koma ga Allah bai taɓa juyar da mai roƙo ba bai taɓa juyar da mai roƙo ba manzo Allah ya yalwaci mutane da kyautarsa abincinsa a wadaci tafin hannunsa a buɗe ƙirjinsa a yalwace ɗabi'unsa a sauƙaƙe fuskarsa kuma a sake ولله در الكائن تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تؤديه الذي أنت سائله saboda haka ‘yan uwa musulmi masu sauraronmu, a don Allah don annabi in tambaye ku, yanzu wanda yake da irin wannan ɗabi'u, kyawawa da irin waɗannan halaye na ƙwarai, wanda har Allah tabaraka ta'ala sai da jinjina musu, ko da bai ba mu komai ba bai cancanci ni yanka dabba don shi ba. bai cancanci mu dafa abinci don shi ba, bai cancanci mu tara masoya da dangi da ‘yan uwa mai farin cikin zagayowar watan haihuwarsa ba, wato al'amarin a bayyane ke ‘yan uwa Allah ya ƙara mana soyayyarsa, muna godiya ga Allah tabaraka ta'ala wanda ya cika zuciyarmu da ƙaunar annabi, sallallahu Alaihi wasallama, muna godiya ga manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallama wanda ya cika zuciyarmu da san Allah. sannan muna godiya ga malamanmu da shehannanmu da shugabanninmu waɗanda suka cika zuciyoyinmu da san Allah da san annabi musamman ma shugabanmu jagoranmu shehin musulunci arzikin talikai maulana shek alhaji ibrahim niyas allah ya ƙara mar yadda wanda yake ambatan watan rabi'il awwal watansa ne ma shi saboda tsananin soyayya yana cewa hani'an li ibrahima la hilaluhu hilalun badalin nazirina jamaluhu عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى ما تخصصا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى ما تخصصا هنيئا لإبراهيم لها هلاله هلال بدا للناظرين جماله هنيئا لإبراهيم لها هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وأما نواله لأبدى لأرض هل أبدل مرسل بأبدل يوم فاستفانا كماله قد اختير من كل أوالم أصله كما اختير واختيرت لذاك فئاله محمد مختار وآدم دينة محمد يوم البعث راقى خساله محمد نور الخلق وهو محمد عظيم عظيم الخلق تم جلاله عليه صلاة الله ثم سلامه يزول عذاب آن منك زواله عليه صلاة الله ثم سلامه يتم لبرهام الحقير وصاله عليه صلاة الله ثم سلامه يبيد عدو الدين منك قتاله عليه صلاة الله ثم سلامه يكون عدوي شدا منك وباله عليه صلاة الله ثم سلامه متى لاه من فوق السماء هلاله عليه صلاة الله ثم سلامه بها خصص الأصحاب درا وآله حق قبره ومقداره العظيم حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله ina ce dukkan musulmin duniya baki ɗaya, mazansu da matansu manyansu da yaransu farin ciki na murnan zagayowar haihuwan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda nake taya kaina farin ciki ina taya mutanen garin Kaduna baki daya farin ciki na murnan zagayowar haihuwan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda nake taya mutanen Najeriya baki ɗayan su farin ciki ina taya kwanukan sati farin ciki na murnan zagayowar haihuwan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda nake taya ranar litinin farin ciki ina taya watannin shekara baki ɗaya farin ciki kamar yadda nake taya watan rabi'il awwal farin ciki ina taya dukkan ƙasashen musulunci farin ciki na murnan zagayowar haihuwan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda nake taya biladul amni wal amani wato makka da madina farin ciki ina taya dukkan wani uba musulmi da dukkan wata uwa musulma farin cikin zagayowan haihuwan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda nake taya Abdullahi da Aminatu iyayen ma'aiki sallallahu alaihi sallama farin cikin zagayowar wannan wata na Rabi'ul Awwal. فأهلا وسهلا مرحبا ثم مرحبا متى جاءنا المخصوص سري ومخلصي أهنئ نفسي ثم يومي وشعره كذا بلد قد مسه خير أكمسي وفهرا وعبد الله ثم أكيلة أتت قومها بالروح أين تشكسي صلاة وتسليم الإله بقدره على المصطفى والآل بل كل مخلصي عليه صلاة الله ثم سلام صلاة تراقنا إلى ما تخصصا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقنا إلى ما تخصصا فآلم بشار قد أتى بالمكسس محمد عبد الله سر الممهس فآلم بشار قد أتى بالمكسس محمد عبد الله سر الممهس لقد جعل قبول الكون في الغيب وحده بإذ وتشريف وسر مخصص هذا الترى في الألباس فالكون كله مظاهر ألباس لهذا المخصص تطور في الأدوار إذ كان وحده تنكر عن عين البصير المفخص فآلا وسهلا مرهبا ثم مرهبا فآلا وسهلا مرهبا ثم مرهبا متى جاءنا المخصوص سر ومخلصي أهنئ نفسي ثم يومي وشاره هذا بلد قد مسه خير أغمسي وبيرا وعبد الله ثم عقيلة أتت دومها بالروح أين تشخصي صلاة وتسليم الإله بقدره صلاة وتسليم الإله بقدره على المصطفى والآل بل كل مخلصين صلاة وتظلم الإله بقدره على المصطفى والآل بل كل مخلص لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد كنز الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
sallallahu alaihi wa alihi sallama to alhamdulillahi yan uwa musulmi ina ta kai na farin ciki saboda murnan zagayowan haihuwan fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda ba dan shi ba da babu mutumin kirki ko ɗaya a duniya da kowa ka gani arne ne da babu ustaz ba muallim ba sheikh wa kuntum ala shafa furatin minan nar fa anqazakum minha saboda ka ina ce kaina farin ciki saboda farin cikin da nake ciki ina shaida wa dukkan ‘yan uwana jama'an musulmi, duk wanda ya taɓa cutata ko yi zalunce ni, na yafe masa saboda annabi Muhammadu sallallahu Alaihi sallama saboda farin cikin shiga wannan wata mai alfarma, kuma kuma ina taya ku farin ciki, kuma ni ma ina roƙon alfarmarku duk wanda na taɓa cutarsa ko na aikata masa wani abin da ba daidai ba, ina neman yafiya gare shi, saboda wannan wata mai alfarma, wannan wata mai darja, wannan wata da aka haifi shirya, wannan wata da aka haifi haƙuri, wannan wata da aka haifi yafiya, wannan wata da aka haifi kyauta, wannan wata da aka haifi kunya, wannan wata da aka haifi sassauci, wannan wata da aka haifi ni'ima da rahama, watan haihuwar musulunci da imani da ihsani, watan haihuwar sallah da azumi da zakka da hajji. watan haihuwar alfahari, watan haihuwar aminci da zaman lafiya, watan haihuwar annabta da manzanci da walittaka, watan haihuwar girma da daraja da buwaya, watan haihuwar samun ‘yanci da ɗaukakan ‘yan adam baki ɗaya musulmi da wanda ba musulmi ba, musamman ma wannan al'umma almarhuma almuhammadiyya, wadda Allah tabaraka wa ta'ala ke faɗa cikin haƙƙinta, bismillahir rahmanir rahim, kuntum khaira ummatin ukhrijal lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kun kasance ku ne mafifitan al'umma daga cikin al'ummatan da aka fidda daga cikin mutane, kuna yin umarni da kyakkyawan aiki, kuna yin hani daga barin aikata mummunan aiki kuma kun yi imani da Allah. Sannan Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana faɗa, yana cewa wa kazalika ja'alnakum ummatan wasadan litakunu shuhada 'alan nas. Haka nan kuma muka sanya ku ya ku al'ummar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuka zamanto al'umma zaɓaɓɓu adalai don ku zamanto masu ba da shaida ga mutane ranar alkiyama cewa annabawa sun zo musu. Alhamdulillahi lazi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ku sani ya ku jama'an musulmi mazanku da matanku cewa kowane mutum da kake gani yana son labari. Kowane mutum da ka sani yana son labari kuma yana tasirantuwa da labarin da ake bashi. in ma dai labarin ya zama mai kyau in ma ya zama mara kyau ƙa'idar ɗan adam yana so a ba shi labari kuma labarai sun kasu nau'i kala daban-daban akwai labarai irin na sarakuna akwai labarai irin na masu kuɗi akwai labarai irin na ‘yan siyasa akwai labarai irin na kyawawan mata akwai labarai irin na ‘yan ƙwallo akwai labarai irin na ɓarayi sannan kuma akwai labarai irin na malamai da salihai da waliyai da annabawa da manzanni ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam na tabbatar ko baka yi karatu ba dan uwana musulmi kamar yadda ni ma ban ba kuma na tabbatar ko da biki karatu ba ke yar uwata musulma kamar yadda ni ma ban ba na tabbatar cewa kun sani cewa labaran malamai da salihai da waliyai da annabawa sun fi daɗi ga zuciyar mumini a kan labaran ‘yan siyasa da labaran ‘yan ƙwallo, da labaran masu kuɗi, da labaran sarakuna, da labaran kyawawan mata, da labaran ɓarayi. Sau da ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ga kaina, kuma ‘yan uwana musulmi ina yi muku addu'a ina roƙa muku Allah, mu kasance daga cikin waɗanda suke jin daɗin sauraron labaran annabawa da waliyai da salihai da malamai domin kuwa kowane mutum labarin da ake bashi yana yin tasiri a cikin shi idan har ka zama mai yawan sauraron labaran annabawa da waliyai da malamai da salihai to za ka fara kamantuwa da irin ɗabi'unsu idan kana sauraron yawan labaran 'yan siyasa ko ɓarayi ko masu kuɗi ko sarakuna ko 'yan mata to za ka ga irin labarin da ake baka shi zai rika zama a zuciyarka sai ka ga kana kwaɗayin irin abin da ake gaya maka saboda haka idan ana baka labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka ga kana tasirantuwa da irin ɗabi'unsa kuma daga yau mai sauraron mu ka auna duk mutumin da ake bashi labari kowane irin labari ake bashi za ka ga yana kama da labarin da ake gaya mai ko da mutane mutanen banza ne in har ana yawan baka labaransu za ka ga kana kama kai ma da mutanen banza saboda yawan jin labaransu da kake yi hakanan idan ana baka labaran mutanen kirki kullum ko da kai mutumin banza ne za ka ga ka fara kamantuwa da irin halayen waɗannan mutanen kirki don me saboda ɗan adam yana tasirantuwa ne da labari idan labarin nan mai kyau ne to sai halinsa ya zama mai kyau idan labarin nan mummuna ne sai halinsa ya zama mummuna idan ka ga mutum ya shiga siyasa labarin ‘yan siyasa ake bashi har ta kai ya fara hurɗa da su suka burge shi ya shiga cikinsu. Idan ka ga mutum yana kwaɗayin mulki, labarin sarakuna ake bashi ya shiga cikinsu sai mulkin ya burge shi. Idan ka ga mutum yana sha'awan masu kuɗi, labarin kuɗi ake bashi ya shiga cikinsu ya ga yadda ake kashe kuɗi. Idan ka ga mutum yana neman mata, labarinsu ake bashi ya shiga ma'amala da su, to sannan ya fara neman su. hakanan idan kaga mutum ya zama waliyi labarin waliye ake bashi yake jin daɗin kyawawan halayensu sai ya fara kwaikwayensu sai shi ma ya zama wali hakanan idan kaga mutum ya zama malami labarin malamai aka bashi ya shiga cikinsu ya koyi irin karatunsu to haka nan idan kaga mutum ya zama mutumin kirki mai ɗabi'u kyawawa labarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake bashi shine ya zama mutumin kirki duk mutumin da ya zama mutumin kirki a duniya komin girmansa komin kankantarsa kwaikwayon ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi saboda haka shi yasa idan ka shiga alqur'ani zaka ga tarihohi da kissoshi da labarai kala daban-daban masu amfani domin tarihi da kissoshi da kuma labarai kamar yadda muka faɗa yana da tasiri mai girma a cikin tarbiyyar zuciyar mutum dan uwa ka shiga alqur'ani ka karanto faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ga annabin rahama sallallahu alaihi sallama a cikin suratu Yusuf aya ta uku zaka je yana cewa nahanu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadha alquran ai mu muna labarta maka issoshi mafi kyawun labartawa da sanarwanmu wannan alqur'ani zuwa gare ka ka gani ko Allah tabaraka ta'ala yana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna kissanta maka tarihohi da labarai da kissoshi ta hanyar sanarwar da muke maka da alkur'ani sannan yana gaya masa a cikin suratu ɗaha aya ta tis'in da tara yake cewa kazalika naqussu alayka minan ba'i ma qad sabaq hakanan kuma muka labarta wannan kissa a gare ka ya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga labaran al'umma da ta gabata ka gani ko sannan yana gaya masa a cikin suratul kafi aya ta sha uku ya ce nahanu na ƙussu alaika na ba'ahun bilhaq mu ne muke karanta labaransu a gare ka da gaskiya ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam wato ashabul kafi Allah tabaraka taala yana gaya masa labarin ashabul kafi yanzu dan uwana musulmi ko ke yar uwata musulma ku kalla wannan aya da kyau nahanu naqussu alayka naba'ahum bil haqq shugaban halitta ne fa shugaban annabawa da manzanni ake ba wa labarin waliyai bayan kuma kowanne ɗaya daga cikinmu ya san cewa waliyai ne ya kamata a ba su labaran annabawa ba annabawa ne ya kamata a ba su labaran waliyai amma Allah ya yi haka domin mu san mahimmancin kissa wato tarihi da hikaya da labaran mutanen kirki waɗanda suka gabata yadda yake da tasiri a cikin zuciya shi yasa ko babu komai taron farin cikin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kunshi waɗannan ayyuka idan bawa ya zo ya zauna za a gaya masa halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ɗabi'unsa da kyawawan mu'amalarsa da yayi duk mutumin da ya zo wurin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya samu rabansa sai ya samu rabansa idan kai yaro ne ƙarami za ka ji yadda annabi ya taso sallallahu alaihi wasallam cikin ladabi da natsuwa da girmama manya idan ɗan kasuwa ne za ka ji yadda ya kasuwanci idan makiyayi ne za ka ji yadda ya kiwo idan kai shugaba ne za ka ji yadda ya shugabanci garin makka da laraba baki ɗaya sannan ya shugabanci duniya baki ɗayanta sallallahu alaihi wa alihi wasallama za ka ji yadda annabi ya rayu kafin ya aure za ka je yadda annabi ya rayu da matansa idan kai mutum ne mai ibada za ka je yadda yake halwa a kogon hira da duk dai halayen da kake ciki in dai kai musulmi ne na kwarai to sai ka samu darasi daga cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya masa a cikin suratu Ali Imrana aya ta 62 yake ce masa inna haza lahuwal qasasul haqq haqiqa wannan abun ambato lallai shine labartawa na gaskiya sannan ’yan uwa musulmi mu lura yadda Allah tabaraka ta laike wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama umarni a cikin suratul araf aya ta 176 cewa ya dinga labarta mana ya dinga kissanta mana ya dinga karanta mana tarihi abin da ya sani na daga kissoshi yana ce masa faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun sai ka labarta musu cikakken labartawa domin su yi cikakken tunani su ba da gaskiya sai ka labarta musu cikakken labartawa domin su yi cikakken tunani su ba da gaskiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da wannan addini kaga ashe wai ta hanyar labari ma ana iya baka labari ka ji kai imani da abu ana iya baka labarin mutumin da baka so ka ji kana san shi ana iya baka labarin mutumin da ka jahilce shi ka ji ka fahimce shi to babu mutumin da ya kamata a ba da labarinsa duniya ta ji shi kamar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam a yau Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya masa a cikin suratul ghafiri aya ta 78 yake ce masa wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka hakika mun aiko jakadu gabanka akwai daga cikinsu waɗanda muka labarta maka al'amarinsu akwai kuma daga cikinsu waɗanda ba mu labarta maka komai na labaransu ba. Allah tabaraka ta'ala yana gaya masa a cikin suratu Hudin, aya ta ɗari, Zalika minan ba'il ƙurana ƙussuhu alaika, wancananka yana daga labaran alƙaryatu da muke labarta maka ya Rasulallah. Allah ta'ala yana gaya masa a cikin suratun Namli, aya ta saba'in da shida, ya ce masa, Inna hazal ƙur'ana yaqussu ala bani isra'ila aksara allazi hum fihi yakhtalifun haqiqa wannan alqur'ani yana labartawa ga banu isra'ila mafi yawancin abin da suka yi sabani a cikin sa kaga ashe labari yana sa abinda mutane suka kasance sun jahilce shi su san shi abinda suka kasance ba su fahimce shi ba su fahimce shi abinda suka kasance suna ki su so shi idan kuma da suna son abin sai su ki shi ta hanyar labari duka ake aiwatar da komai shi yasa maulidi yake da daraja ta wannan bangare domin ana labartawa bayin Allah labaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ya taso yadda ya girma yadda ya rayu yadda mala'ika ya zo masa yadda ya ibada a cikin kogon hira yadda ya aure yadda ya haihu yadda ya yaƙi yadda ya yake mu'amala da mutane halinsa na farin ciki halinsa na bakin ciki har halinsa na zaman aure duka ana karantowa a wurin taron haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to a ƙarshe 'yan uwa Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya masa a cikin suratu hudin aya ta 120 yake ce masa wa kullan naqussu alayka min amba'ir rusuli ma nusabbitu bi fu'adaka a duk sa'ad da muke labartawa a gare ka daga labaran manzanni ala nabiyina alaihi salatu wassalam muna yi ne saboda zuciyarka ta samu natsuwa to anan ne duka maganar take 'yan uwa musulmi in dai annabin da Allah ya gaya masa ma ka zabal fu'adu ma ra'a amma za a ba shi labaran annabawa da manzanni har ma wani lokaci a gaya masa na waliyai wai duk saboda zuciyarsa ta samu natsuwa ashe ko mu ne muka fi cancantuwa da a ba mu labaran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin zuciyarmu a firgice take zuciyarmu a firgice take ana sallah tana tunanin kuɗi ana sallah tana tunanin shago ana sallah tana tunanin abubuwa da yawa to ashe mu ne kamata a ba mu labarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda zuciyarmu ta samu natsuwa wannan shi kadai ya isa hujja a cikin taron maulidin annabi sallallahu alaihi sallama idan har Allah tabaraka ta'ala zai ba shi labarin manzanni domin zuciyarsa ta samu natsuwa tare da kasancewarsa shine shugaban annaba da manzanni to mu ne muka fi cancantuwa da a ba mu labarinsa saboda haka ne ake gani muke taruwa da iyayenmu da malamanmu, da ’ya'yanmu, da matanmu, da masoyanmu, da maƙwabtanmu, muna ƙissanta wa junanmu tarihin rayuwar annabin rahama, sallallahu Alaihi wa sallama, domin zuciyoyinmu su sami natsuwa a kan imani, da kuma natsuwa a kan imani da abin da ya zo mana da shi, domin cewa mu mun sani, mun sakankance cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya girmama annabi da abin da bai girmama wani ɗaya da shi ba, daga cikin halittarsa baki ɗaya tun daga annabawa da manzanni da mala'iku ballantana waliyai jikokinsa wannan kuwa ya bayyana gare mu ne ta yadda muka ga Allah ta'ala ya zaɓa wa annabi iyaye sallallahu alaihi wasallam maza ya zaɓa masa iyaye mata tun daga Adamu da Hawwa'u har zuwa Abdullahi da Aminatu ala nabina wa alaihi salatu wassalamu kazantar jahiliya ko wani lamari na jahiliya kamar shan giya ko zina ko wani abu makamancin wannan bai shafe su ba kamar yadda imamul baihaqi ya fitar a cikin dalailun nubuwa daga Anas ibn Malik Allah ya kara mar yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce maftarakan nasu firqataini illa ja'alani Allah min khairihima fa ukhrijtu min bayni abawayya falam yusibni shay'un min ahli al-jahiliyya wa kharajtu min nikahin wa lam akhruj min sifa من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي فأنا خيركم نفسا وخيركم أبا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutane ba su taɓa rabuwa gida biyu ba sai na kasance ni ne mafi alkhairinsu na fito ne daga tsakanin uba da uwa ƙazantar jahiliya bai taɓa shafata ba na fito ne ta hanyar aure ban fito ta hanyar zina ba tun daga adamu alaihi salam har na tike zuwa ga babana da babata ni ne mafi alkhairinku a tsadar rai ni ne mafi alkhairinku a tsadar iyaye na fi kowa daraja iyayena sun fi iyayen kowa daraja shi ne mawaƙi ke cewa tanaqqala ahmadun nuran aziman tala'ala fi jibahi sajidina taqallaba fihim qarnan fa qarnan ila an jaa khairul mursalina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Ahmadu Bushra Isa yana ta cirata daga tsatso zuwa mahaifa haske bisa haske madaukaki yana bayyana a goshin masu sujada yana jujuyawa zamani bayan zamani har ya bayyana shine fiyayyen manzanni zamu dakata a nan saboda kurewar lokaci yan uwa idan Allah ya kai mu gobe zamu dora daga inda muka tsaya ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fakun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainal muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaydan wa farrish karbahu abadan ya man la shabi'a lahu haqqan wala niddu anta al-giyas li kulli khaifin wajalin ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farrij li ummati khairil khalqi gammahum wala yanaluhum nasabun wala hasadu bil mustafa al-mujtaba al-muqtar sayyidina muhammadun dahirul ansabi ya ahmadu صل وسلم على خير الورى أبدا محمد آله أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين